بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha hudu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da biyu ga watan august shekara ta 2001 muna karatun littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na al-shaykh al-muhaddith al-allamah an-nihrir abi abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi a inda malam yace al-qa'idatu thalitha ƙa'ida ta uku raddul hadisil mudallas tun kuɗe hadisin da yake mudallasi ne mun shiga wannan babi a jiya sai lokaci ya ƙure mana a yayin da muka karanta nau'in tadlisanci da malam ya ce a takaicen takaitawa tadlisanci nau'i uku ne nau'i na farko ya ce tadlisul isnad wannan tadlisul isnad ya ce shine mutum ya ruwaito abin da bai ji ba daga malamin da yake dama an san malamin shi ne sai ya kawo abin da siffar da ke rudar da masu sauraren shi cewa tamkar ya ji ne mun yi bayani mun kawo misalai akan haka in ya zo sai ce kala ko ya ce an ko makamantan haka muka sake jin na biyu malam ya ce tadlisu shiyukh tadlisu shiyukh shine mutum ya ruwaito ainihin hadisi daga wani malami sai ya zan wannan malami yana da matsala mai rauni ne ko dai yana da wata matsala da za ta sa a ki karban hadisi a wurin shi sai ya kiraye wannan malami da sunan da ba a san shi ba ko ya kiraye shi da lakabin da ba a san shi ba ko ya danganta shi ko ya siffanta shi da wata siffa da ba a san shi da ita ba dan kar a gano shi a yau sai malam ya ce tadlisu tasuyati tadlisu tasuya menene tadlisu tasuya sai ce wa huwa an yaji almudallisu ila hadisin sami'ahu min shaykhin thiqa shine mudallisi ya zo kan wani hadisi wanda ya ji shi daga wani amintaccen malami shi mudallisi ma'ana mutumin da ya saba ɓoye aibun da ke cikin hadisi da siffar da za a ɗauka ba tare da aibun ba shine mudallisi a takaice to irin wannan mutum sai ya zo kan hadisin da ya ji daga wani malami amintacce وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من, من شيخ ضعيف yazan shi kuma wannan malamin amintacce ya ji ne daga wurin wani malami mai rauni wa zalika shaykhu dha'ifu yarwihi an shaykhin thiqa shi kuma wannan amintaccen malami yazan ya ji shi ne da wannan malami mai rauni yazan ya ji shi ne daga amintaccen malami sai zan riwayar mudallisi daga amintacce daga mai rauni daga amintacce sai zan mai raunin yana tsakiya sai ce yarwihi an shekhin siƙa fa ya'madu al-mudallis allazi sami al-hadith min as-siqati al-awwal sai shi wannan mudallisi wanda asali ya ji hadisin ne daga malamin nan da yake amintacce tun farko fa yusqita fa yusqitu minhu shaykh shaykhihi dha'if sai shi wannan mudallisi ya tunkuɗe malamin malamin shi ɗin wanda yake mai rauni ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل sai shi wannan mudallisi sai ya hada riwayar malamin shi amintacce daga ainihin amintaccen nan na biyu da lafazin da za a iya ɗaukar cewa tamkar wannan malamin nashi ya ji ne daga malamin malamin shi kal'an ana kamar ya ce an wa nahwiha ko kuma ya amfani da wata kalma makamantan haka ko ya ce qala ku gane mudallisin sai ya zo in ya zo ya gane cewa malamin malamin shi mutum ne mai rauni sai ya ce to abin da za a yi tunda da malamin shi da malamin malamin malamin shi duk sun yi zamani to sai ya cire sunan wannan ainihin malamin malamin shi mai rauni da ke tsakiya sai ya hada malamin shi da malamin malamin shi sai zan ya ƙetare ainihin malamin malamin shi kenan ma'ana ga su kama a ce su biyar haka ga shi mudallisin ga amintacce ga ainihin mai rauni sannan ga amintacce sai shi mudallisin nan in ya zo sai goce sunan malamin malamin nan nashi wanda ya san mai rauni ne sai ya zama mudallisi daga amintacce malamin shi shi kuma amintacce madadin daga malamin shi mai rauni to an goce malamin shi mai rauni sai zan daga malamin malamin shi wanda yake mutumin kirki amintacce kuma dama sun yi zamani guda dukansu sai a ɗauka cewa ab ai shi kenan musamman farko za ka ji shi mudallisin sai ce haddafani wane ya bani hadisi to da ya ce haddasanin nan sai ta ruɗe ka tun farko dan ya ce kala ko an a tsakiya ba ma za ka ɗaga kai ka lura ba sai an samu ƙwararru ko ainihin gogaggu ainihin na malamai daga cikin ainihin waɗanda suka ƙware akan ilimi to shine sai ainihin malam yake cewa irin wannan fayasirul isnadu kulluhu thiqat sai isnadin ya waye gari ya zama duk gaba ɗaya amintattu ne a cikin shi wa yusarrihu huwa bil ittisali bainahu wa baina shaykhihi shi wannan mudallisi qarara sai ya fito ya nuna saduwa tsakanin shi da malamin shi sai ya ce haddafani ko akhbarani qarara sai ya fito ya faɗi an fahimci wannan da kyau ko li'annahu qad sami'ahu minhu bila ko domin ya ji ainihin wannan hadisi tabbas daga wurin malamin shi don haka fala ya zaharu hina idin fil isnadi ma yaktadi adama qabulihi illa li ahalin naqd wal ma'rifati bil ilal a irin wannan lokaci sai ya zama abin da zai hukunta a ƙi karɓan wannan isnadi ma'ana illar da za ta sa a ƙi karɓan wannan isnadi sai zan ba za ta bayyana ba sai dai ga ainihin ahalun naqdi malamai waɗanda suke ainihin sun kai matuƙa wajen iya kanikancin hadisi nukkad waɗanda suke ƙwararru ne wajen su bi abubuwa ɗaya bayan ɗaya su tattauna su bincika su iya gano daidai ne ko ba daidai ba wal ma'rifa kuma waɗanda suke ƙwararru ne a cikin ainihin sanin ilimin hadisi bil ilal waɗanda sun san illolin hadisi domin sanin hadisi daban da kuma sanin illa a hadisi sanin illa a hadisi ɗin kamar tsohon bakanike ne wanda yake sai ka same shi ko sunan marsandi bai iya rubutawa amma sai ka ji an ce duk garin nan in ba shi ba ba wanda ya kware akan sanin marsandi to me ya kai shi ga wannan ba tsabagen karatu ba ne ba zuwa ya karanta injiniyarin ba ba abin da ya je karanta wanda yake da alaka da wannan menene ya kai shi ga wannan kwarewar ita ce dadewa a cikin ainihin wannan harkar ta ainihin kanikancin to me ke sa mutum ya kware a cikin ilimin hadisi game da sanin illa ku riƙe abu na farko yawan karatu shine bayan da can ya yi karatu an koyar da shi sai kuma ya zannaci a kan karatu to me ake nufi da karatu a nan shine yawan karatu game da usul na ainihin hadisan wato su hadisan yana yawan karanta littattafai masu isnadai irin su bukhari muslim muwatta tirmidhi nasa'i musnad da makama yana yawan nacin karatun waɗannan sannan da yawan bin diddikin ilimi na mustalahul hadith mun fahimci wannan to sannan sai kuma dadewa a cikin wannan ilimin in ka dade a cikin abu yakan sa ka gano wani abu wanda yake wanda bai dade ba ba zai iya gano shi ba ina fata an gane wannan to shine sai ainihin malam ya ce ƙwararrun malaman da suka kai matuƙa wajen ainihin sanin naƙadi kanikancin hadisi da illoli na hadisi su ne kaɗai ke iya gano irin wannan tangarɗa da sun kalla sai ka ji sun ce wannan isnadin akwai illa a ciki amma ba kowa ke iya gani ba sai zanga ka malamin hadisin ne amma sai ka karanta shi yasa sai ka ga har gwada ka za su sai su ce wane eh yanzu dai ka gama digiri akan ilimin hadisi gashi ma har ma ka samu dama zaka ci gaba zaka yi masters ɗinka da Allah dan duba mini isnadin nan ka gani kana duba sai ka sai ka ai wannan sahihi ne ram sai ce duba dai ka gani duba ka duba sai ce to shikenan abinda za a ka je ka dan yi bincike nan da kwana biyu ka dawo ka je duk ka gama bincikenka sai ka dawo sai ka ce ai kai dai iyakar dai matsayi kenan wannan hadisi ingantacce ne sai ce baka ga wata matsala a ciki ba sai ce sai ce akwai illa a nan sai kuma ka nemi jayayya da shi sai bakka ka gama jayayyar tukuna sannan sai ce maka kaga matsala sai ƙwararrun malamai ne wato duk mutumin da bai ƙware a cikin ilimin hadisi ba ba iya gano illa irin ainihin makamantan wannan sai ce walidhalika to saboda irin yadda wannan illa take a ɓoye take kana sharra aqsami tadlis irin wannan tadlisancin ya kasance mafi sharri daga cikin nau'ukan tadlisanci duk daga cikin nau'in tadlisanci wannan yafi sharri dan yafi wahalar ganowa an gane wannan da kyau ko wa yatluhu al-awwalu to sai na farko shi ke biye da shi a wajen sharri wanne tadlisul isnad saboda me saboda mutumin da aka san cewa wane malamin shi ne ya saba cewa daga gare shi kuma yau aka ji ya ce daga gare shi kuma ya zan ba daga gare shi bane to shi ke biye da ainihin wannan a wajen ainihin sharri sannan sai ce sun masani sannan kuma sai na biyu ma'ana yanzu malam ba ya jero maka bane a ƙarƙashin yadda sharrin su yake na uku din nan da muka gama karatu aka yafi kowanne hadari da sharri wanne ke biye da shi sai tadlisul isnad wanne ke biye da shi sai kuma tadlisul shiyu sai malam ya ce wa hukumu man sabata anhu tadlisu idza kana adlan hukuncin mutumin da aka kama shi da tadlisanci duk mutumin da aka kama shi da tadlisanci yana irin wannan ha'incin ya saka sunan mutanen banza ya faɗe su da sunan da ba a san su ba ko alkunya da ba a san su ba ya zan shi mutumin kirki ne kuma aka kama shi yana irin haka Allah yi ƙubala minhu cewa ka a sake karɓan wata magana daga gare shi ko wani hadisi illa ma sarraha fihi bit hadis sai hadisin da ya fito ƙarara ya ce haddafana ko ga kanshi ɗin sai ya ce haddafana ko a cikin isnadin sai in an ga haddafana in ba haka ba sai a ce a'a akwai fa wana a ciki kuma wana ya ainihin abin nan shahara da yin tadlisanci musamman tadlisu taswiya to irin wannan mai tadlisu taswiya to ya fi kowa haɗari domin shi ba a kan shi yake tadlisancin ba wani lokacin a can tsakiya ne kamar yadda muka faɗi to a tsakiyar nan in ka ga an kuma a farko ka ga mudallisi sai ka ce to a tsaya jama'a a yi bincike a wani ce ai mudallisi ne a watsar da magana sai a ce a'a mudallisi ne amma tunda mutumin kirki ne su ba sa ƙarya amma suna maguɗi akwai irinsu ba zai sai da giya ba ba zai sai da naman jaki ba ba zai sai da naman kare ba duk sana'ar da take haram ba zai ba amma kuma in ya zo awo yake yi zai rinka rage mudu kaga baya siyar da kayan haramci amma yana magudi a cikin wadda ta halatta din to haka suke irin waɗannan ba sa ƙarya amma kuma suna magudi akwai bambanci tsakanin ƙarya da magudi jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam ya ce wa ba'dhum amma wasu malaman hadisi suka ce la yuqbalu hadithuhu mutlaqan kada a karbi hadisin duk wanda aka samu mudallisi ne kai tsaye ko adili ne ko ba adili ba ko ma yaya ko ya ce haddasana ko bai ce haddasana ko ma dai yaya matukar aka gane wani mudallisi ne suka ce khalas ka sake karban hadisin shi ko ya ce haddasana ko bai ce ba ko da an gane kaza ko ba a ga kar ma ai wani bincike kawai malam ya ce wal asahu al awwal na farko din nan shi yafi inganci wacce magana ce ta fi inganci ita ce ainihin ta farko wacce ce ta farko cewa ana karban hadisin mudallisi in ya ce haddasana to wannan magana ita ce al asahu ita ce mafi inganci shi yasa ya ce wal asahu al awwalu kama qala al hafiz ibn hajar mafi inganci daga cikin maganganun nan biyu ita ce ainihin magana farko kamar yadda alhafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi ainihin wato gashi a cikin sharhin nukuba shafi na 18 kun ga wannan na daga abin da ya wajaba ɗalibai su lura ashe wannan ke nuna inda zaka je ka ɗauki littafin ilimin hadisi ba jagorancin malami karshen ta sai ka ɗauki magana da ba ita ce mai inganci ba dole sai da jagoranci shi kanshi littafin sai an ce maka littafi kaza yana da muhimmanci littafi kaza yana da hadari littafi kaza ga matsalolin shi tare da babu wani littafi da bai da matsala amma kowanne in a wurin malamai kaje sai ka ga al'amarin ya zama kai baka shiga matsalar ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ce magana farko dai ita tafi inganci kamar yadda ibnu hajirin ya faɗi ala tafsilin lahum fi zalika duk da cewa ita ma ta farkon sai da malaman suka tsaya suka ainihin yi bayani dalla dalla suka binciko matsaloli ɗaya bayan ɗaya kamar yadda za mu zo da bayanan yanzu kaɗan yi haƙuri kaɗan za mu zo da wannan tafsilin insha Allahu ta'ala sai malam ya ce falyuraji man sha'a kutubal mustalah wanda dukke so sai ya koma ya duba littattafan ilimin mustalahul hadith jama'a an gane wannan da kyau ko to kamar yadda dai na gaya mana cewa ɗabi'ar da zamu wajen karantar da wannan littafi bayan da muka yi maka din misalan nan na kwatance to ina misalai na aikace su ne dai kamar yadda muke faɗi kullum misalan nan muna karanto su ne daga cikin littafin nan at-ta'liqatul athariya ala al-manzumatil baiquniya ta Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Athari ɗaya daga cikin 'yan sahun farko na ɗaliban Muhammad Nasiruddin Albani in na ce 'yan sahun farko ba ina nufin waɗanda suka ainihin tunka tunka tunka tun don wasu ɗaliban na Muhammad Nasiruddin Albani waɗanda su ne 'yan sahun farko a karantarwa ba ma ji labarinsu ba a cikin duniyar ilimi amma ana nufin su waɗanne ne almutataffiluna alaihi suka makale mishi kowa ya san su da shi a duniya su ne su Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari sun ɗaukan makansu duk baƙin jinin duniya na albani to ya dawo kansu duk abin da ka ce kana da challenge a kai ma'ana yadda ka san al-Mustafa da Abacha ai ka fahimci misalin da kyau ko dan da rikici ya rikici a kotun Ofuta al-Mustafa sai ce a dakata duk laifin Abacha da gwamnatin Abacha gaba ɗaya a tuhunce shi ya dawo kan shi ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza kaga wannan is real Abacha ko to haka su Ali Hassan Ali Abdulhamid suka shahara a duniyar ilimi Albani ya tashi zai hijira daga Sham suka makale aka tashi duk inda zai aje akwatin shi su ma suna nan tafiya za a yi su ma suna nan don kamar Ibn al-Qayyim ne da Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim ai dan shekara 16 kawai ya tare da Ibn Taymiyyah amma duk duniya da an ce tilmizu Ibn Taymiyyah baka daga kai ka kalli Zahabi ko Ibn Kathir ko Mizzi ko wane ne saiwa da an ce tilmizu ibn taymiya sai a ce ibn al-qayyim amma ba haka ba su mizzi suna tare da ibn taymiya tun ya nemi su islamiya amma in aka ce almajirin ibn taymiya sai kaga an daga kai an kalli ibn al-qayyim saboda ibn al-qayyim zunzurutun dan bid'a ne garin muqabala ne da neman rikici da ibn taymiya sai Allah ya shiryar da shi ya ya dawo sunna sai kuma ya makalewa ibn taymiya ba ji ba gani shikenan da ibnu taimiyya ya rasu kowa ya ji azaba ta yawa gwamnati ta kama ana laliban almajiran ibnu taimiyya ibnu qayyim shi sai fito ya ce gamu aka kama shi kai ka lamince ce na lamince duk abin da ke kan ibnu taimiyya ya dawo kaina aka saka shi kurkuku wahalar ibnu taimiyya shi ya gaje ta to waɗannan su ne as-sadiquna as-sadiquna kenan eh as-sadiquna as-sadiquna li shuyukhihim masu gaskiya masu gaskiya kenan to shine sai ce anwa'u tadlisi ali hasan a cikin shafi na hamsin ya ce anwa'u tadlisi ga nau'ukan tadlisanci awwalan na farko ya ce tadlisu taswiya tadlisu taswiya to tadlisu taswiya shi sai ya jero abubuwan a bisa yadda sharrin al'amuran yake kamar yadda ainihin muka yi bayani da ya zo sai ya ce in kana son ganin ƙarin bayani sai ka duba juzi'in farko shafi na 224 na littafin tadribun rawi da littafin tawdihul afkar a cikin juz'in farko shafi na 373 abinda nake so ku sani da kai mai saurare da kai mai karatu da makamantan haka waɗannan abubuwan da ake faɗi maka na littattafan ilimin mustalahul hadis kamata ya ka bi ka rubuta su ka ƙayyade su ka je ka nemo waɗannan littattafan da haka fa ake zama malami ana karantar da kai in aka ce littafi kaza kaza kaza sai ka lalubo kaza kaza sai ka lalubo a hankali kana nan malam dan yi hakuri da Allah a hankali a hankali kana ainihin nan kana tara irin waɗannan abubuwa har sai ka waye gari ka tara littattafai masu yawa kuma ka san ainihin karatu yadda ya kamata to shine sai malam yake cewa ka duba littafin tawdihul afkar juz'in farko shafi na 373 wannan littafin tawdihul afkar al'amiru san'ani ne ya shi sharhi ne na littafin ibn jazri akan ilimin mustalawal hadis sai shi ainihin al'amiru san'ani ya ɗauka ya sharhin shi mujalladi guda ne haka juz'ai guda biyu malam ya ce menene tadlisu taswiya wa huwa riwayatu rawi an shekhihi thumma isqatu rawin da'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhuma al-akhar riwayar da ake kira tadlisin da ake kira tadlisu taswiya shine riwayar mai riwaya ya yo riwaya daga malamin shi ma'ana malami ya ruwaito hadisi daga wurin nashi malamin sai ya zan ya cire mutumin da yake mai rauni ne wanda yake a tsakankanin amintattun mutane guda biyu waɗanda dama sun ainihin haɗu da junansu ɗayan ya haɗu da ɗayan malaminka da kai da malamin malamin ka sai zan ku uku dukun haɗu da juna ke to sai zan shi wannan ainihin mai raunin da ke tsakiyar mutane biyun nan amintattu waɗanda dama sun haɗu da junansu to sai aka goce shi wannan ainihin mai raunin sai zan waɗannan amintattu guda biyu ya zan amintacce daga amintacce sannan kuma sai zama dama sun taɓa saduwa da junansu to me rage sai malam ya ce wa ashharu man kana yaf'alu hadha naw'a mafi shahara wanda yake yin irin wannan nau'in na tadlisanci huwa baqiyatu ibn al-walid shine ainihin al-baqiyatu dan al-walid ka rike wannan har sai da ya shiga cikin karin maganar ɗaliban ilimin hadisi kamar yadda za ka zo ka ji bakiyatu ɗan ainihin alwalid bakiyatu ibnul walid bakiyatu ibnul walid ya shahara akan yin tadlisu taswiya gashi a ƙasa mana yace litar jamatihi raji tahzibat tahzib in kana son ganin tarihin shi ka koma ka karanta littafin tahzibut tahzib mujalladin farko shafi na 447 والجرح والتعديل كقوما كساكي كرنت للتافن الجرح والتعديل نا الحافظ أبو عبد الرحمن أينهم واتو ابن أبي هاتم أتكلم مجلد نبي شافي نا أريه دا تلاتين دا هدو سيتي وكان يقال عنه هرما كرم مغانا أكي أنا تشيوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية حديثا بقية ba tsabtatattu ba ne don haka kai taka tsantsan da su a hadisu baƙiya laisat naqiya fakun minha ala taƙiya hadisan baƙiya ba amintattu ba ne ko ba tatattu ba ne ko ba tsabtatattu ba ne don haka kai taka tsantsan alama fi tarihi bagdad ya ce haka wannan magana ta zo a cikin littafin tarihu bagdad na al-khatib al-baghdadi a mujallar na bakwai shafi na ɗari ɗaya da ashirin da hudu wal kamil da littafin al-kamil na ibnu adiyin al-jurjani a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da hudu wa zakarahu zahabi fi al-mizan al-imam zahabi ma ya faɗi wannan magana a mizanul i'tidal mujalladin farko shafi na 331 an abi mushirin shi kuma ya ce daga abi mushir wannan maganar ma'ana abu mushir ne ya fara yin wannan karin magana ko shi yake yin wannan karin magana yana dangantawa zuwa ga ainihin wannan mutum baƙiyya sai ce sannan kuma to bayan da ya gama kawo wannan sai ce misaluhu menene misalin ainihin tadlisu taswiya wanda ya faru a aikace ma rawahu ibn abi hatim yace shine hadisin da ibn abi hatim ya ruwaito a littafin ilalul hadith mujallal na biyu shafi na 155 qala yace sami'tu abi naji babana wa zakara al hadith alladhi rawahu ishaq ibn rawiya an baqiya abdurrahman yace ya ji baban shi abu hatimin razi ya ambaci hadisin da ishaqa ɗan rawiya ya ruwaito daga baqiya shi baqiya yace haddasani abu wahab al-asadi abu wahab al-asadi ya bani hadisi an nafi'in daga nafi'u an ibn umara daga ibn umara hadisa ga hadisin shine la tahmadu islam al-mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'ayi kar ku gaggawar yabawa musuluncin mutum har sai kun san aƙida ra'ayin shi na aƙida kar ku yi saurin dan kun ga yana musulunci ku yi saurin gaggawa ta ainihin yaba mishi sai kun san me ra'ayin shi me aƙida shi qala abi ibnu abi hatim yace sai babana yace ai abu hatim wato abu hatim sai yace hadha alhadith lahu amrun wannan hadisi yana da wata matsala qalla man yafhamuhu kaɗan ne daga cikin mutane waɗanda ke iya fahimtar matsalar su gano ta yaya abin yake sai ce rawa hadal haditha ubaidullah ibn amr asalin wannan hadisi ubaidullah dan amr shi ya ruwaito shi wa huwa thiqa mutumin kirki ne amintacce an ishaq ibn abi farwa daga ishaq dan abi farwa wa huwa da'ifun shi ishaq dan abi farwa mai rauni ne an nafi'in daga nafi'u wa huwa thiqa shi kuma nafi'u amintacce ne kun ga mutumin kirki daga mai rauni daga mutumin kirki an ibn umar daga sahabi ibn umar mutumin kirki anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kun ji asalin yadda isnadin yake wa ubaid ibn amr to shi ubaid dan amr din can asalin wanda aka ruwaito hadisin a wurin shi amintaccen farko kunyatuhu abu wahab alkunya shi ita ce abu wahab don haka da baqiya yazo tun farko sai fara da mutumin kirkin ma sai sai ya ki kiran mutumin kirkin da sunan shi madadin ya ce haddasani ubaid ibn amr sai ya ce haddasani abu wahab baban wahab ya ainihin bani hadisi wa huwa asadiyun kuma wajen nasaba ana danganta shi zuwa ga ainihin banu asad فكناه بقية بكنيته ونسبه إلى بني أسد كي لا يفتن له da shi wannan baƙiya ya zo mudallisi sai ya ainihin kira wannan malami da ainihin alkunya shi baban wahab sannan sai danganta shi zuwa ga banu asad ya ce ainihin haddasani abu wahabi al-asadi abu wahabin al-asadi madadin ya ce haddasani ubaidu ibn amrin mun fahimci wannan ko to kun ga ya saka ya mutumin kirki ma kenan dan me don barnar da zai yi a gaba sai ce hatta iza turika ishaq ibn abi farwa yadda yake in aka ƙetare ishaq dan abi farwa la yuhta dalahu kun ga ba za a iya ganowa ba domin ishaq dan abi farwa shine aka ce mai rauni to sai canza sunan wancan malamin mutumin kirki ya zo kuma ya ƙetare mutumin da yake mai rauni don haka kawai sai ya haɗa alkunya abu wahab al'asadi daga ainihin nafi'u mutumin kirki sai ya ƙetare wannan mai rauni na tsakiya kenan ku kiyaye riwayar ubaidu ɗan amr daga ainihin ishaq daga nafi'u ubaid fiƙa mutumin kirki ishaq da'if mai rauni wannan nafi'u fiƙa sai shi wannan da ya zo sai canza wannan siffar da za a gane shi sai ya kira shi da alkunya shi baban wani sannan ya nasaba shi ya danganta shi zuwa ga kabila kaza kabilarsu sai ya cire sunan mai raunin gaba ɗaya ɗungurungun sai ya haɗa wannan mutumin kirki da wancan mutumin kirki shi kenan sai ya zama riwayar ga ta ta fito da abu wahab daga nafi'u daga ibnu umar to zahiri da kakalla sai ka ce riwayatu fiqa an siƙa an siƙa an sahabi riwayatu siƙa an siƙa an sahabi riwayan mutumin kirki daga mutumin kirki daga sahabi shine sai malam yace raje at-taqyid wal idah kaje ka koma ka karanta sharhin muqaddima ta ibnu salah ta al-imam al-iraqi mai suna at-taqyid wal idah shafi na 78 wa tadriba da tadribur rawi juz'in farko shafi na 225 jama'a kun ji wannan na farko ko to shine mafi sharri daga nau'ukan ainihin tadlisanci saniyan na biyu tadlisul isnad sai kuma tadlisul isnad wa huwa an yarwiya rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma duna an yadhkura annahu sami'ahu saraha shine mai riwaya ya ruwaito hadisin da haƙiƙa bai ji hadisin daga wurin wannan malamin ba duk da shi ɗalibin malamin ne to amma in ya zo ba zai faɗi ƙarara cewa ya ji ba wa zalika bi an ya'tiya bi lafzin muhimin lissama'i sai zo da lafazin da zai ruɗe ka ka ji a zahiri kamar ya ji misali kamar ya ce an daga wani sai zan kuma ba daga malamin nashi bane akwai wani a tsakiya au anna ko ya ce anna fulanan kala lallai wana ya ce kuma lallai ya ce din amma bai ce maka ba aw qala ko kuma yace qala ko dai wata kalma makamanci haka to me misalin wannan a aikace sai malam yace misalun ma misalun ma akhrajahu an-nasa'i fi amali al-yawm wal layla fi amali al-yawm wal layla misalin wannan shine ainihin hadisin da al-imam an-nasa'i ya fitar a cikin littafin shi amali al-yawm wal layla shafi na 431 bi sanadihi min tariqaini imam nasa'i ya fitar da wannan da isnadin shi tiryan tiryan sai ya tike wannan hadisi yana da hanyoyi guda biyu an abi zubair daga wani mutum mai suna ab alkunya abu zubair sunan shi muhammad ibnu maza masum ibn zubair me sunan ibnu zubair muhammad ibn isa la mun sha faɗan sunan ainihin abu zubair abu zubair an jabir muhammad ibn tadrus muhammad ibn tadrus wai wane mutum lallai akwai aiki fa sai fa an dage daga abu zubair abu zubair sai ya ce an jabirin qala daga jabiru jabiru ya ce kana nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yanamu kulla lailatin hatta yaqra tanzil as-sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk jabiru yace annabi baya bacci kowane dare har sai ya karanta suratu sajada da kuma tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk thumma rawa ba'dahu bi sanadihi ila zuhair ibn muawiya bayan wancan hadisin na farko sai shi na sa'i ya sake bi da isnadin shi ya ruwaito har zuwa zuhair dan muawiya annahu qala zuhair yace sa'altu abu zubair sai na tambayi abu zubair a sami ita jabiran ya zukuru anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama kana la namu hatta ya ƙara alif lamim tanzil wa tabara shin ka ji da kunnanka daga jabir yana cewa annabi ya kasance ba bacci har sai ya karanta suratul sajada da tabara ka ji da kunnanka tunda an ji labarin ya ce an kuma an san shi mudallisi ne qala sai shi abu zubair ya ce laisa jabirun haddasanihi gaskiya ba jabiru ne ba ni wannan hadisin ba walakin haddasani safwan au abu safwan safwanu ne ko kuma dai baban safwan ɗayan biyun da shi ya bani hadisi qultu sai ni ali hasan ali abdulhamid al-asar mai littafi sai na ce fa fi hadha misal to kaga a cikin wannan misalin dallasa abu zubair kaga abu zubair ya tadlisanci kenan a can ko waɗancan hanyoyi na farko na nasa'i din can fa asqata wasitata sama'ihi hadha alhadith sai ya cunkuɗe ta hanyar da ya ji wannan hadisi min jabir daga jabir sai ya haɗa kanshi da jabir dan an san almajirin jabir to da ya ruwaito daga safwan ko daga abu safwan abu safwan sai kawai ya zo sai ya share to sai ya ce an jabir daga jabir to wannan shine misali na tadlisul isnad idan kuka gane wannan da kyau to sai ku gane shi al'imamu abu zubair mutum ne wanda ya baiwa malaman hadisi wahala tun daga zamanin shi har zuwa zamanin nan wasu basu gama gane kan al'amarin shi ba amma gogaggu ƙwararrun malamai irin su al'imamu zahabi daga cikin malaman da suka gabata da kuma malamai na yanzu waɗanda ba su daɗe da gabata ba irin su muhammad nasiruddin albani sun fayyace wa al'umma halin shi ka je ka karanta littafin siyaru alamin nubala ta alhafizu zahabi da littafin silsilatul ahaditha dha'ifa ta muhammad nasiruddin albani mujalladin farko a ciki sai malaman suka ce a ƙashin gaskiya shi dai abu zubair mutumin kirki ne ya yi karatu a hannun jabir amma akwai wasu hadisan waɗanda bai ji su kai tsaye a wurin jabir ba ko dai ya zan jabir ya karantar da su waɗannan hadisai tun kafin shi abu zubair ya shigo makarantar ko kuma ya zan yana makarantar amma ranar da aka karantar da hadisan bai samu zuwa ba to shi kuma sai ya zan waɗanda yake ruwaito irin waɗannan da ke kai shi zuwa ga malamin shi jabir mutane ne waɗanda mutuncinsu ko haddasu bata kai a karɓi magana daga gare su ba to kasancewar baya son a ƙi karɓan maganar shi in ya zo sai ya share sunan wannan da ya karantar da shi daga jabir din sai ya haɗa kanshi da malamin shi jabir to sai al'amarin shi ya zan yana da rikici amma da bincike kai bincike waɗannan malamai sai suka ce sai ya zan almajirin shi laif ibn sa'ad al-misri wanda abokin imamu malik ne ƙwararren malamin hadisi da fiqhu sai ya ce da ne gama karatu na a wurin malami na abu zubair sai na tambaye shi har na kintsa zan haɗa kayana in tafi sai na tambaye shi ala gafarta malam hadisan nan duk da ka karantar da ni da ke cikin takaddun nan ko littafin nan dukkan su kunnanka ne ya ji daga bakin jabir kai tsaye ya ce sai malami na ainihin jabir abu zubairu sai ya ce a'a shi lai sai ya ce sai na miƙa malami na littafin na ce ala gafarta malam ga alƙalami ka fitan min da hadisan da ainihin kaji daga jabir ya ce duk sai muna alama wannan hadisin bakin jabiru ya faɗi kunne na na ji wannan hadisi kunne na ya ji kai tsaye daga bakin jabir ya ce da ya gama firfitan min in ji laifu ya ce sai na tsuguna a gaban shi sai na kwafe waɗannan hadisan da na tabbatar abu zubairu ya ji daga jabir haka sai na miƙa mai asalin tsohon littafi mai tarka-tarka kenan sai na taho da wannan wanda aka yanka da bismillah jama'a mun gane wannan da kyau ya ce to sai su waɗannan manyan malamai da nake bada labari al'imamu zahabi da shekul albani sai suka ce wannan ya nuna kenan duk sanda ainihin kaga riwaya daga abu zubair an jabirin wajibi ne sai ka bincika ta matuƙar ka ganta da an amma in kaga ainihin abu zubair an jabirin sai ka binciki wane ne almajirin abu zubair sai ka ga cewa lais ne to ko da ka ga an ana to ba komai a ce an laifin an abi zubair an jabirin to wannan babu komai domin shi laisu ingantattun kaɗai ya ruwaito kaga wannan wata fa'ida ce da tana da kyau ka rike ta to sai al-imamu zahabi ya ce a cikin sahihu muslim akwai wasu hadisai waɗanda zuciyata bata yadda da su ba saboda riwayar jabiru ce wadda asali abu zubairu ne ya ce an jabiri ya ce shi kuma abu zubairu yana da matsaloli sai ainihin al'imamun zahabi sai ya buga misalai da dama na irin waɗannan hadisan da ya zo ya buga waɗannan misalai sai ya ce na daga cikin irin waɗannan hadisan hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sassauci a kan dabbar layya in bata kai shekara guda ba za a iya ainihin yin layya da ita matuƙar halin rashi ne ya sa ku duba annabi a cikin wannan hadisin aka ce annabi ya ce aka ce an abi zubair an jabirin daga abu zubair daga jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tazbahu illa musinna illa an yu'sara alaikum abu zubair daga jabir cewa annabi ya ce kar ku yanka dabban layya ragon layya sai wanda ya kai shekara guda kun ga yanzu nan ya nuna bai halatta a yanka ba sai dan shekara guda ko sai ce illa an yi usara alaikum sai dai abin ya zanye muku wahala ba ku da hali to yanzu kaga wannan yana nuna in ba ka da hali ka samu dan shekara a dan wata takwas wata tara za ka iya yankawa ko to hadisin da ya zo da wannan matsalar duk kaiwar shi da komowar shi riwayar abu zubair ce daga jabir kuma bai ce haddafana ba sannan kuma almajirin abu zubair a cikinta ba shine ainihin laisu ba don haka malamai suka ce babu shakka wannan riwayar duk da a cikin sahihu muslim take amma tana da rauni raunin da bai halatta a aiki da ita ba jama'a kun fahimci wannan ko to ku je ku karanta ainihin mujalladin farko na silsilar ba'ifa din nan za ku ga ƙarin gamsassun bayanai da kuma littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil za ku ga bayanai akan haka to a ƙarƙashin wannan matsala da zan matsalar ta zan akwai girgiza mutane a ce a cikin sahihu muslim ga hadisin da yake zahirin shi ƙararar shi ba'ifi ne to wannan matsala ya za a yi da ita kenan shine malam Ali Hassan Ali Abdulhamid sai ya ce unzur littawassu dan neman fadada bayanai ka karanta kitabi littafi na mai suna dirasatun amaliya fi sahihi muslim darussa a aikace game da ainihin sahihu muslim irin waɗannan hadisan ya rinka bi waɗanda ake ganin suna da matsaloli yana jawo su waɗanda suka zama ba yadda za a yi sun kwanta dama sai ce to wannan kamfa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a an gane wannan da kyau littafi ne takaitacce amma yana da matukar fa'idoji da yawa a cikin shi to wannan yana daga abubuwan da ainihin suke da muhimmanci ba dan komai ba domin irin waɗannan riwayoyin ana ganin irin su a bukhari sai a ce na bukhari amma ƙarshe sun inganta to ya aka yi na muslim kuma ƙarshe ba su inganta ba shine irin riwayoyin mudallisai da suka ce an a cikin ainihin sahihul bukhari kamar riwaya qatada kaji ya ce an anas qatada kuma mudallisi ne to akwai su a bukhari amma me yasa su ba a ware su an ce waɗannan sun kwanta dama ba me yasa duk da kulaficin dara kutsun ya rinka ketare da dama daga cikin su sai dan su sun zo ta wasu hanyoyin waɗanda za su agaza musu su inganta shi kanshi bukhari yakan fitar da irin waɗannan hanyoyi kafin waɗannan masu matsalar ko kuma bayan masu matsalar don haka sai zan abin babu rikici amma sahihu muslim sai ya zama a wuri ɗaya zai tattaro to in ya tattaro gaba ɗaya sai a gama ganin sirrin shi game da wannan to sai a je a bincika dama da hagu kuma cikin wasu littafai sai a ga ba yadda za a yi wannan riwaya abu zubairi ce daga jabir to wannan kan babu wata ta cewa sai dai a haƙura akan haka jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu yace to kaje ka karanta wannan littafin nashi daga shafi na 68 zuwa shafi na ainihin 69 Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Athari sai yace tadlisu shiyukh ga kuma ainihin tadlisu shiyukh wanne ne tadlisu shiyukh sai ya ce amma da farko ka je ka duba littafin mahasinul istilah mahasinul istilah a cikin shafi na 167 wa jami'at tahsil da littafin jami'ut tahsil shafi na 110 wa fathul mughis da littafin fathul mughis juz'in farko shafi na 169 to me tadlisu shu sai ce wa huwa an yarwiya an shekhin hadisan sami'ahu minhu shine mutum ya ruwaito ya ba da labarin hadisin da ya ji daga wurin ainihin malamin shi amma fa yusammihi aw yukannihi aw yansibahu aw yusifahu bima la yu'rafu bihi kai la yu'rafa sai ya ainihin kira malamin da alkunya ya ainihin ce baban wane ko baban wance ko ya danganta shi ko ya siffanta shi da ainihin wato siffar da yake ba a san shi da ita ba dan ka a iya gano shi wala yi huta da ilaihi ya zan ba yadda za a iya gano ya fatar da wannan matsala cewa ai wannan din nan mai raunin nan ne dai aka canza wa suna ko aka yi mai alkunya ko aka siffanta shi Allah malam yi wa yaran can magana misalin sai ce ga misali qawlu abi bakar ibn mujahidin maganar abubakar dan mujahid ahadu a'immatil qurra ɗaya daga cikin limamai na ainihin qira'a yace haddathana abdullahi ibn abi abdullahi abdullahi ɗan baban abdullahi ya ba mu hadisi to ku duba wannan da'ira abdullahi ɗan baban abdullahi ya ba mu hadisi sai ce yuridu bihi ababakar ibn abi dawud sijistani yana nufin fa abubakar ɗan gidan abu dauda a sijistani ɗan abu dauda mai asunan madadin ya ce haddasana abubakar ibn abi dawud sai ce haddasana abdullahi ibn abi abdullahi abdullahi ɗan baban abdullahi ai dama kowa ma haka ne ko in aka ce muhammad ɗan baban muhammad kai ma haka ne ai kun gani ko kun ga dabara sai ce fahuwa bi sani'ihi haza qad wa ara tariqa ma'rifatihi wa ala, ala sami kaga irin wannan ɗabi'ar da yayi ya sanya hanya ta zan mai wahala kenan ga wanda yake sauraren shi akan ya gano wane ne domin abubakar dan abu dauda da ka ce abubakar dan abu dauda kowa ya san shi ko ibnu abi dauda kowa ya san shi sai ka ce abdullahi dan baban abdullahi kaga yanzu ka saka hanyar ta zan wahala da za a biya iya gano wanda kake nufi waje alahu shaqqa kuma sai zan ya sanya hanyar ta zama mai matsala ba za a iya gano cewa abdullahi dan baban abdullahi abubakar dan abi dauda kake nufi ba an gano wannan da kyau ko sai ce unzur mulhika kitabi tabaqatil mudallisi ne yace ka duba ainihin mulhik wato littafin tabaqatul mudallisina sai shi malamin da ya ta hakiki sai zo ya ilhaki ya ƙara wasu abubuwa a ƙarshe shafi na 155 li akhina doktor asim alqaryuti yace na wani ma dan uwanmu mai suna doktor asim alqaryuti yace za ga gamsassun bayanai akan abin da ya shafi misali na hadisi tadlisu shuyukh da makamantansu sai yace walil hafiz ibn hajar كتاب مفيد في هذا الباب اسمه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس yace alhafiz ibn hajar yana da littafi mai matukar muhimmanci game da wannan matsala akan tadlisanci sunan littafin ta'rifu ahli taqdis bi maratibil mawsufin bit tadlis sanar da mutane masu tsarki akan matsayin waɗanda ake siffanta su da tadlisanci malam yace wa huwa matbu'un mutadawal wannan littafi an buga shi kuma yana nan ko'ina a hannun jama'a wadatacce ne wa haka anwa'un ukhra litadlis qad bayyanaha ahlul hadith rahimahumullah ta'ala yace waɗannan nau'uka da kaji guda uku ba fa su kenan ba akwai wasu nau'ukan da dama amma dai waɗannan dai su ne manyan malamai suka bayyana waɗanda suka fi yawa in ka je ka karanta littafai zaka samu na malamai malam yace in kana son wali ma'rifati hadhihi al-anwa in kana son ganin nau'uka daban-daban na ainihin tadlisanci انظر مقدمة ابن الصلاح كدور مقدمة ابن الصلاح شافي نستن دشدا والاقتراح دلتاف الاقتراح شافي ندريبيو لتقوس لابن دقيق العيد نا الإمام ابن دقيق العيد وتدريب الراوي دلتاف تدريب الراوي جزء فرقو شافي ندريبيو دا أشرين دا أكو والتقييد والإيضاح دلتاف التقييد والإيضاح شافي نتشس إند بيار نادا جتكين وسنا أكم فا أكوي تدليس السكت تدليس السكت يرويتو حديثي daga wurin mutumin da yake mai rauni ne shi kuma mai raunin daga wurin mutumin kirki ya zan kuma duk su ukun sun haɗu da juna in ya zo sai ce muku ƙala sai shuru sai ce muhammad bin ahmad ma'ana sai da ya ɗan yi shuru sannan sai ce wani ɗan wani sai kuma ya faɗi magana ta gaba ma'ana ya ruwaito daga wurin mutumin da yake mai rauni shi mai raunin daga wurin mutumin kirki to in ya zo sai ce muku ƙala kaga ya ce ƙala sai dan yi shiru ko to ya wannan shiru da ya to ya goce mai raunin kenan sai ce Muhammad bin Ishaqa ko Muhammad bin Ahmad an Ibrahima an kaza an kaza wannan shirin da da ya ce ƙala to wannan da ya ce wane din nan to ya goce wani ne a tsakiya don haka wannan ƙala ba haɗa take da wancan ba haɗa take da wani mahazufi da aka share shi jama'a mun gane to akwai irin su da dama an kaje kana karatu waɗannan littafai kuna da littafin tadribur rawitin da ana karatun shi duk inda ya faɗa dinnan sai kaje kana nazari a cikin sharhi a hankali a hankali sai kaga kana ta tara ɗimbin karatu da ɗimbin ilimi a takaice bayan da ainihin mu gama kawo waɗannan misalai ka dai ji kamar yadda muka ce maka domin dama malam ya ce ala tafsilin lahum fi zalika ko to ka ji tafsili din ɗaya bayan ɗaya da muka gabatar maka ko don kuma ka je kamar yadda ya ce ka je ka karanta littafan ilimin hadisi za ka ga abubuwa da dama alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu daga cikin jeren giyar ƙa'idojin da malam muhammad nasiruddin al-albani yake kawa a cikin wannan littafi nashi tamamul minna raddu hadithil majhul tun kuɗe hadisin majhuli tun kuɗe hadisin majhuli ma'ana hadisin majhuli yana daga cikin nau'ukan waɗanda ake tunkuɗewa to waye majhuli sai malam yace qala al-khatib fil kifaya al-khatib al-baghdadi ya faɗi a cikin littafin al-kifaya shafi na 88 yace المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به abinda ake nufi da majhul a wurin malaman hadisi shine duk wanda bai shahara da neman ilimi ba kawai rana tsaka sai dai a ji shi a cikin hadisi to ina yi karatu yaushe ya karatu suwaye malaman shi kawai sai dai ainihin a ji shi kawai sai zan duk ba a ma san karatun shi da tarihi da sauran abubuwa da suke da alaka da wannan ba bai shahara da wannan ba wala arafahul ulama bihi sannan kuma malamai ba su san shi ma ainihin da cewa ya shahara akan ilimi ba ba su san shi ya shahara akan ainihin neman ilimi ba to a nan ka kiyaye fa malam ya yi magana mai muhimmanci da ya ce malamai ba su san shi da ainihin neman ilimi ba ba su san shi da ilimi ba domin harkar ta malamai ce ba harka ce ta ainihin waɗanda ba malamai ba ko kuma malaman nan fa da ake nufi malaman hadisi ake nufi ba malaman fiqh ba malaman kira'a ba ba na larabci ba malaman hadisi ba su san wani ba ba su san ya shahara da neman ilimi ba ba su san shi akan ilimi ba to shine ainihin ake nufi ainihin almajhu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malam dai ainihin alƙalamin shi bai kafe ba sai ya ce ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة واحدة إلا من جهة راو واحد haka kuma wanda ba a san hadisin shi ba sai ta bangaren mai riwaya ɗaya shi tun da ake ba a taba jin hadisin shi ba sai dai a bakin mai riwaya wani kullum ba a misali imamu malik ko cikin bukhari ka ɗauka imam malik wurin malamai nawa aka ji shi a cikin bukhari kawai akalla akwai malamai biyar waɗanda suke faɗin haddasana su ce dukkansu daga malik al'imamu abu nu'aimin kaji bukhari ya ce haddasana abu nu'aimin sai kaji ya ce an malikin haddasana abdullahi bin yusuf an malikin haddasana abdullahi bin maslama an malikin haddasana isma'ilu an malikin ga sunan birjik kaga yanzu imam malik ana ta jin shi a wurin malamai da wurin ɗalibai da yawa ko to mutumin da ya zan shi ba a taɓa jin hadisin shi ba sai gurin mutum ɗaya rak wato almajirin shi ɗaya ne kawai mu muke jin hadisin shi to sai a kira wannan majhuli sai ya ce wa aqallu ma tartafi bihil jahala an yarwiya anir rajul ithnani fasa'ida min kulli min al mashhurina bil ilmi kadhalika yace to mafi karancin abin da zai dauke wa mutum matsalar jahala dinnan shine a samu mutum biyu zuwa sama da biyu daga cikin waɗanda suka shahara da ilimi da neman ilimi kuma aka san su da ilimi da neman ilimi su ruwaito hadisi daga wani sai a ce to yanzu ya tashi daga majhul da can ba a taɓa jin shi ba sai a wurin mutum ɗaya sai aka ce majhul to me zai ɗauke mai wannan matsalar kasancewa shi majhul shine a samu aƙalla mutum biyu su yi hadisi a wurin shi mutum biyun nan sai su zama su ɗin nan an san su da ilimi shahararru ne a ce ai maliku ya yi hadisi wurin shi ai shu'uba ya yi hadisi wurin shi to in wannan mutum da ana zargin majhuli ne to sai a ce yanzu an ɗauke matsalar jihala tare da shi qultu ni muhammad nasiruddin al-albani albani mai littafi sai na ce illa annahu la yasbutu lahu hukmul adala bi riwayatihi ma anhu sai dai kuma dan waɗannan mutane guda biyu da aka sani da ilimi mashahurai sun ainihin ruwaito hadisi a wurin shi wannan kadai ba zai tabbatar mishi da hukuncin adalci ba wannan ba zai mai da shi adali ko siƙa ba sai ce wa qad za'ama qaumun ko da yake an samu wasu mutane sun riya anna adalatahu tasbutu bizalika cewa adalcin shi yana tabbata da haka jama'a an gane wasu mutane an same su sun riya cewa mutumin da yake majhuli naka samu waɗanda su shahararru ne akan neman ilimi shahararru ne an san su to su waɗannan in suka ruwaito hadisi da gare shi sun ɗauke mishi ainihin wannan jihala bayan ɗauke mai wannan jihala kuma sun ainihin sanya mishi al'adala ya zama adili to sai malam ya ce za'ama wannan riyawa ce kawai domin ya ce wa kad za'ama qauma wasu mutane sun riya wato wannan magana bai da ita ba daidai ba ce ثم ذكر فساد قولهم sai malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace sai shi Khatibul Baghdadi ya faɗi ta'adin da ke cikin maganar waɗancan masu magana kadai majhuli dan mutane biyu shahararru da neman ilimi sun ruwaito hadisi wurin shi ya zama adili to sai Khatibu ya ainihin kulla babi sukutun da guda ya ainihin faɗi barnar wannan magana fi babin khassin a babi na musamman aqiba hadha karshen ainihin wannan babin da muka gama karanta karshen wancan matsalar da inda aka dauko ta sai ce falyuraji a man sha'a wanda ke so ya koma ya ainihin karanta ta kun ga duk waɗannan maganganun sai a dauko maka zance tiryan tiryan sai an tabbatar ka fahimta amma fa baka gama jin zakin shi ba sai a gutsure a ce koma dan ka san aikin aiki jama'a mun gane wannan da kyau aha sai yake cewa قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتشي والمجهول الذي لم يروي عنه إلا واحد مجهول da ya zama ba wanda ya taba riwaya a wurin shi sai mutum daya huwal ma'ruf bi majhulul ayn shine aka fi sani da majhulul ayn duk sanda kaji an ce majhulul ayn abinda ake nufi mutumin da ba a san halin shi ba ba a taba jin shi ba sai ta gurin mutum daya dan haka san halin shi fa shikenan matsala ta kare an san halin shi mutumin banza ne tun farko sai a ce mutumin banza an san halin shi mutumin kirki sai a ce mutumin kirki amma ba a san mutumin kirki ne ko na banza ba sannan ba a taba jin labarin shi ba sai a gurin mutum daya to sai a kira wannan ainihin almajhul sai ce wa hadhihi hiya aljahalatu allati tartafi'u bi riwayati ithnain anhu fa akthar wannan ita ce jahalar da in aka samu ainihin mutum biyu zuwa sama da biyu suka yi riwaya daga wurin shi to sai ainihin a ɗauke wannan jihalar daga gare shi tun da dama majhulul aini ne ɗalibin shi ɗaya ne shi ɗalibin da kanshi bai ce malami na mutumin kirki ne ko mutumin banza ba to aka zo aka rasa malamin da ya san shi sai a ce kuma ba a taɓa jin shi ba sai ta wurin ɗalibi ɗaya to ya zama majhulul ain to irin shi aka samu mutum biyu ko sama da biyu sun yi hadisi a wurin shi sai a ce wannan ainihin ya tashi daga majhulul aini wa huwa majhulu alhal to sai a ce ya ainihin wato zama al-majhulul hal kenan wa huwa mastur shine dai mastur ku kiyaye in ka ji malamai sun ce majhulul ain ana nufin malamin da wuri ɗaya kaɗai aka jin sunan shi wurin almajiri ɗaya kuma ba a san nagari ne ko na banza ba sai a ce ya zama majhulul ain to irin shi kai tsaye in suka zo duk sanda ka ji sun ce majhul wane majhul ne to shi suke nufi in ya samu ɗalibai biyu zuwa sama da biyu shi ma dai haka ba su san shi ba ba su ai ba su faɗi halin shi ba na gari ko na banza malamai ba su san halin shi ba sai a ce ya zama almajhulul hal ko kuma mastur to shi kuma malamai sun fi gaya mai mastur to don haka ka kiyaye duk sanda aka ce maka wane majhul ne to kaji ma'ana wuri ɗaya aka ji sunan shi kadai duk sanda kaji an ce wane mastur ne to ana nufin majhulul hal kenan ka kiyaye wannan da kyau sai ce wa kad kabila riwayatahu jama'atun bi ghairi qaidin wasu jama'a sun karbi ainihin wato riwayar irin wannan mutum kai tsaye shi wa kenan al mastur wasu sun karɓi riwaya shi kai tsaye ba tare da kaidi ba suka ce kawai da zaran an ce wani mastur to kawai a karɓi hadisin shi warar da hal jumhuru amma mafi yawancin malamai sai suka tunkuɗa riwaya shi kama fi sharhin nukuba kama yadda ya zo a cikin sharhin nukuba a shafi na 24 kala ga abin da shi ibn hajirin ya ce wata haƙiƙo a ƙashin gaskiya anna riwayatal masturi riwayar mutumin da yake mastur ne wa nahwihi da makamancin shi mimman fihi lihtimalu wanda yake yana iya yiwa ya zan mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba la yutlaqul qawlu bi raddiha wala bi qabuliha ba daidai bane a yi magana kai tsaye a ce a tunkuɗa wannan riwaya ko kuma a karɓe ta bal yuqalu sai dai a ce hiya mawqufatun ila istibanati halihi a tsayar da wannan riwaya a yi bincike har san da halin wannan mutum zai bayyana amma ka duba fa wane ne ake bincikawa shine majhulul hal mastur amma majhulul aini tun farko to an ce majhulul aini ainihu ba a san shi kanshi ba tukuna sunan kawai ake ji jama'a mun gane wannan da kyau ko to shi ba bincike kai tsaye an haɗu akan a tunkuɗa riwaya shi wannan ita ce magana daidai amma inda aka yi rikici shine shin majhulul hal mastur wasu suka ce kai tsaye a karɓa mafiyancin malamai suka ce a'a a tunkuɗa ainihin riwaya shi sai ibnu hajar ya ce a ƙashin gaskiya duka maganganun biyu ba daidai ba ne cewa a karɓa kai tsaye ba daidai ba ne cewa a ture kai tsaye ba daidai ba ne me yake daidai shine a tsaya a yi bincike in aka gano cewa mutumin banza ne a ture in aka gano cewa mutumin kirki ne a karɓa matuƙar yana da hadda sai ce kama jazama bihi imamul haramaini kamar yadda ainihin imamul haramaini ya ainihin yanke hukunci akan cewa wannan magana ita ce daidai to kuma ita ce daidai din jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce wa inna ma yumkinu an yatabayyana lana haluhu an yuwathiqahu imamun mu'tamadun fi tawthiqihi kadai halin irin wannan mutum ai zai bayyana ne shi mastur din in aka samu wani ainihin limami da ake dogaro da shi a wajen nagartattan da mutane ko amintar da mutane da yake in ya amince da shi ku duba ta yaya za a iya gane mastur cewa za a iya karban hadisin shi shine in aka samu wani malami limami a hadisi wanda shi wannan limamin ana dogaro da magana shi ashe wannan ya nuna ba kowane limami ake dogaro da magana shi ba a cikin hukuncin malaman hadisi to daga nan ne za ka fita daga rudanin da kake karantawa a cikin littattafan tarjama kamar tahzibu tahzib sai ka ga mutum daya an yi maganganu daban-daban masu karo da juna a kai to kamata ya ka koma ka binciki masu maganganun ya tabbata sun faɗi maganganun eh to sannan sai ka sake ka dube su shin wanne ne daga ciki ake iya karban magana shi wanne ne ba iya karban magana shi wani yana da zafi kwarai da gaske akan mazaje to ba a karban hadisin shi wani yana da sauki na yana da zafi kwarai akan mazaje ba a karban magana shi wani yana da sauki kwarai akan mazaje ba a iya karban magana shi wanne ne ake karban magana shi wanda yake tsaka-tsaki irin su malik irin su ahmad da makamantansu ko mun gane wannan da kyau amma mutumin da ya zan ya cika zafi da yawa to za ga ana taka tsantsan ainihin akan maganganun shi jama'a mun gane kama al-imamul juzjani malamin nasa'i da abu dauda ne yana da littafi wanda ya tsayaye akan mazaje na hadisi takaitaccen littafi ne to mutum ne mai zafi kwarai da gaske abin da ya kai shi wannan zafin ya rayu ne tsakanin yan bid'a tun daga 'yan shi'a da khawarijawa da makamantansu don ma littafin nashi tun a farko cewa ya yi shi ne saboda ya bayyana halin 'yan banza daga cikin 'yan shi'a da khawarijawa to don haka sai zan yana faɗin kalmomi masu zafi ba mamaki wata ran sai mu zo da littafin sai ka ji irin yadda yake maganganu insha Allah ta'ala don ka fahimci to ashe daga nan ne za ka fahimci da malam ya ce yadda za a iya gane halin mutumin da yake mastur shine a samu wani imami wanda ake dogaro da shi akan tausikin shi akan amintar wadda yake wa malamai ya ce na amince da wani sai malam muhammad nasiru dinar albani sai ce wa ka annal hafiza ashara ila hadha bi qawlihi إن المجهول إن مجهول الحال هو الذي يروي عنه هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق kamar ibn hajar da wannan magana tashi da ya ce majhulul hal shine wanda mutum biyu zuwa sama da biyu suka ruwaito ainihin hadisi da gare shi amma walam yuwathaq ba amince da shi ba jama'a mun gane to kamar ibn hajar ya ishara zuwa ga wannan magana kenan da ya ce walam yuwathaq ba a amince da shi ba wato ashe koda an samu wanda ya amince da shi in shi wanda ya amince da shi din ba a amince da magana shi ba to walam yuwaffaq kaman ma ba a amince da shi wancan din ba kenan kaga kaman ibnu hajar ya ishara da wannan magana kenan domin sai ya ce walam yuwaffaq sai ce wa inna ma qultu ni kuma albani muhammad nasiruddin mai littafi abin da yasa na ce mu'tamadun fi tawsiqihi limamin da ake karbe ake dogaro da shi a wajen amincewar da yake wa mutane لأن هناك بعض المحدثين لا يعتمد عليهم في ذلك saboda akwai wasu malaman hadisi da ba a dogaro da su ko sun ce sun amince da wani ba a dogaro da su ba a yadda da maganar me yasa li'annahum shadhu anil jumhur saboda sun saba wa al jumhur sun saba wa mafi yawancin malamai me mafi yawancin malamai suke akai shine ba a amincewa da majhuli to su waɗannan waɗanda suka saba din fawassaku almajhula sai su samu mutumin da yake majhuli ne amma sai ka ji sun ce siqa ka ji wani irin karo ba misali kama a kamo mutum barawan akuya kuma kafiri sai a ce wane me zaka ce game da wane sai ce ka ai wane limami ne amintacce mumini mutumin kirki to yanzu mutumin da aka same shi yana irin wannan magana akan ba ma guje barawan akuya kuma ya ce mumini salihi liman to kaga irin wannan mutumin anya gobe in aka ji ya ce wani amintacce ne za a yi saurin karbe? ha to kun ji asalin dalilin da yasa ake kin amincewa da ainihin irin ainihin amincewa da waɗancan suke sai ce minhum ibnu hibban daga cikinsu akwai ibnu hibban sai ce wa hadha ma bayyantuhu fil qa'idati taliya wannan shine ainihin abin da na bayyana a cikin qa'idan nan mai zuwa wadda ainihin zamu zo mu ji ta ita ce qa'ida ainihin ta biyar adamu li'timadi ala tawthiq ibn hibban wato rashin dogaro da ainihin amincewar da ibn hibban yake wa ainihin mutane idan ibn hibban ya ce ya amince da wani sai ka ji malaman hadisi su ce to ai mu kuma ba mu amince da kai akan wannan maganar ba saboda mun bincika an shiga an fita an gane cewa kai ibn hibban din nan kana amincewa da mutanen da daga ƙarshe in aka yi bincike sai a zo a gano cewa wannan mutumin da ka ce ka amince da shi to babu shakka mutum ne wanda ya tabbata kai kanka baka san shi ba waninka bai san shi ba to tunda har ka furta nan ka amince da shi to duk inda aka ga ka ce ka amince da wani kuma ma to ainihin ba za a yarda ba ina fatan jama'a an gane wannan da kyau shine ainihin sai malam yake cewa na'am yumkin an tuqbala riwayatuhu idza rawa anhu jam'un min thiqat to ina son ku tsaya da kyau kusan magana can da na faɗi a ɗazu na ce in aka samu wani tsohon bakanike na marsandi sai ka ji an ce duk garin na ya fi kowa iya gyaran marsandi amma da za ka ce ya rubuta maka sunan mercedes da turanci ko da larabci shi duk inda rubutu yake a duniya ma bai iya ba bai iya larabci ba bai iya turanci ba sunan marsandin ma ba dan ya saba gani ba to da ba zai iya bambance nan aka sa 190 nan aka sa mercedes din ba saboda jahilci na karatu amma a kanikance fa sai a ce duk garin ya fi kowa iya gyara ta da an je ta yi kuka tun kafin a kashe sai ce ai kaza ne a je a siyo sai ce ai ba a duba ba sai ce ai kai ba komai a je a siyo ana siyowa da ya kwance makala sai ka ji ta koma daidai tsafi yake ba tsafi ba ne wannan ita ake kira alkhibratul madida ƙwarewa wadda ta faru ne sakamakon yawan karatu bil istiqra yawan kira'a sai ka ji malamai suna cewa ainihin wato istiqrartu kaza istiqraitu kaza na ainihin gano kaza saboda yawan karatu yawan karatu yawan bincike dadewa a cikin harka to akwai irin wannan ga dukkan ilimi dadewarka a ciki da yawan mu'amalarka da shi tana sa ka iya gano abubuwa da dama wanda 'yan bana bakwai ba za su iya ganowa jama'a mun gane wannan da kyau to wannan yanzu wata matsala ce wadda nake son ku gane ta da kyau za ka je ka samu littattafai da dama na hadisi ba za ka same ta ba domin tana daga cikin ƙa'idojin da har yanzu malamai suna ainihin tattakewa ainihin suna tattake guri a kanta don haka nake ganin in har akwai daga cikin matsalolin da za su ja mana lokaci to wannan ce domin wani malami sai da ya rubuta littafi sukutun da guda wanda insha Allah ta'ala ko a gobe ko a wata rana ran da muka karshe wannan ainihin bahasin da za a zo a yi akan adamu li'itimadi ala tawsiq ibn hibban za mu zo ainihin za mu nuna maka wannan littafin mu ainihin karanto muhimman abubuwan kawunan darussan da yake karantarwa matsalar ita ce mun dai ji cewa ba a karban hadisin majhuli sai muka ji cewa mastur in ya ruwaito hadisi wasu sun ce ba a karbe kai tsaye wasu suka ce ana karbe kai tsaye sai muka ji ingantacciyar magana ita ce ana karbe idan an gane mutumin kirki ne. in ba a gane mutumin kirki ba ne to sai a batta a haka aje a ci gaba da bincike a dakatar da ita in aka gano cewa mutumin banza ne kai tsaye sai a tunkuɗe ta to yanzu wannan maganar sai malam ya ce na'am amma i akwai magana gata yumkin an tuqbala riwayatuhu zai iya yiwa a karɓi riwayar shi almastur wato almajhulul hal majhulul hal majhulul hal zai iya yiwa a karɓi hadisin shi a karɓi riwayar shi a yi aiki da ita idza rawa anhu jam'un min thiqat in aka samu tarin amintattu sun ruwaito hadisi daga wurin shi walam yatabayyan fi hadisihi ma yunkaru alai kuma babu abin da ya taba bayyana a hadisin shi wanda za a kyamata ba wani abin kyama da ya taba bayyana a wani hadisi nashi misali a ce wane sai malamai suka hukunta lallai mastur ne sai a ce to shi kenan yanzu a fara neman yadda za a samu a karɓi hadisin to yaya shine bincike ko aka bincike dama da hagu aka kasa gano halin shi to yanzu har yanzu kuma sai a ce to a watsar kenan a watsarwa sai an gano mutumin banza ne to a karba sai in an gano mutumin kirki ne to ba a gano ɗayan biyun ba to sai malamai suka ce to ga hanya ta biyu ku je ku ci gaba da tsuntsunto ɗaliban shi sai kuka je kuka tsuntsunto ɗaliban shi sai kuka ga yana da ɗalibi ɗaya amintacce na biyu ƙarin amintacce na uku ƙarin amintacce na hudu ƙarin amintacce a sai aka ga an tara amintattu uku hudu biyar shida bakwai goma talatin dukkansu sun taɓa yo hadisi a wurin shi sai a ce to a karɓi riwayar can ta shida da ake tantama kun gane wannan me yasa aka ce a karɓa a ya yanzu ba a ji inda aka ce shi mutumin kirki ba ne sai suka ce domin in aka samu mutumin da ake zargin ko ya zan mutumin banza ne ko ya zan mutumin kirki ne sai aka ga amintattun da su ba su karɓe sai a wurin amintacce sun yadda da shi har sun tattaru suna ta hadisi a wurin shi babu shakka sun yadda da shi ne to mu yadda da shi saboda tattaruwar yadda su da shi kun gano wannan da kyau aha to ina ake gano irin waɗannan majhulai wannan ita ce matsalar da malam albani bai bayyana ba insha Allah zan bayyana ta idan ka samu irin waɗannan majhulul hal majhulul hal ka gama bincike ka bincika ka bincika ka rasa yadda za ka tattaro ka gane mutumin kirki ne ko na banza mutumin kirki ne a watsar ko mutumin banza ne a karba ai mutumin kirki ne a karba ko mutumin banza ne a watsar to tafi ka je ka ɗauki littafin aljarhu wa ta'dil na ibnu abi hatim razi shi ya dage akan bayyana irin wannan aikin shi kuma littafi ne mujalladi tara shi ibnu abi hatim malam ne dan malam rago da wutsiyar ɗawisu mun gane wannan da kyau ai dan galibin kaji an ce dan malam to ta ɓaci ne duk inda kaji an ce dan liman to ta ɓaci ne duk inda kaji dan malam to da ya zama malam da ba a ce dan malam ba haka ne ko ba haka ba duk inda kaji an ce dan liman da liman ne a ce dan liman aha duk inda kaji ana yarima bai zama sarki ba ne haka ne ko ba haka ba to ibnu abi hatim banda karatun da ya je yo a wurin sauran malamai to sai zama mahaifin shi kwararre ne gogaggen malami ne ya gama kaiwa kwakwalwar karatu inda a hadisi ne domin shi tun yana saurayi ya fita daga gida bai dawo ba sai da ya tsufa rakab da ya zo sai ya zama ilimin da ke kanshi shi da kanshi sai auna ba zai samu damar iya rubuta shi ba ga tsufa ga yana ganin lokaci fa ya ƙure don kai kanka akwai lokacin da in ya ƙure maka kai da kanka ka san cewa kaza fa ba zai yiwu ba a ce misali yanzu shekara ka tamanin a duniya sai ka ce in allah so wannan dabinin da na ci yanzu to sai na shuka kuma sai na ci ɗan da zai fitar kai da kanka ka san wannan mustahili ne ba zai yiwu ba misali ko amma ga haƙƙin Allah abu ne mai yiwuwa aha to da da Abu Hatim ya auna ya ga karatun da yayo anya yaushe yake da lokacin da zai zauna duka ya karantar da jama'a duka ya rubuce shi sai dan rubuta littattafan da ya dan samu damar rubuta yan kaɗan sai zaunar da dan sai ta mai tilawa karatun to sai dan ya zama mahaddaci ne dan mahaddaci su abun kamar annabi ne musu addu'a malam uban mahaddaci dan mahaddaci don haka sai ya zan duk abin da uban ya sani sai rinka zama yana gaya wa dan sai aka samu alhamdulillah duk abin da ake nema daga abu hatim an samu a wurin dan shi to shine dan sai ya zauna sai ya rubuta wannan littafin ya sa mishi aljarhu wa ta'dil mujalladi tara ne wani babban malamin hadisi ya rasu a kasar yaman al'imamu abdurrahman al-muallimi shi ya ta hakikin littafin aka buga shi ainihin tun bugun dutse bugun kasar india jama'a mun gane wannan da kyau ko ta yi ka ce baka san bugun dutse ba sai wata ran zamu zo maka da shi bugun dutse shine asalin irin wannan rubutun hannunmu da ake na muhammadiyya irin na allo din nan ka ganshi kafta kafta an gane ko sai a je sai a buga shi kamar yadda yake amma sai a yi reprinting nashi to sai malamai sai ka ji sun ce taba'a hajariya duk zan da ka ji sun ce bugun dutse wai ana nufin yadda aka bi haka yadda yake din nan to sai aka bi aka kakkarta shi haka a jikin dutse sai zan kamar robastam ne aka buga kawai aka yi shi robastam ka duba ai kamar ba dutse ne aka karta aka buga haka ba ina fata mun gane to wannan littafi in ka same shi ka neme shi mujalladi tara ne duk malamin da ya kakare maka ka kasa gano majhulul hal ya za a yi da shi ko ma ka karanta tarihin shi shi kanshi Muhammad Nasiruddin Al-Albani galibi in ta rikice mishi akan irin waɗannan can yake ruga da gudu ga misali zan yi mana wurare guda biyu zai ishara ga ɗaya na ɗaya hadisin ajinu za mu zo kan shi bayan da malam ya tabbatar da kyautatuwar wannan hadisin sai wasu suka ce a to amma ai wani majhul ne sai ce a kaddara majhul ne kamar yadda kuka faɗa sai ce na samo mai ɗalibai biyar a cikin littafin aljarhu wa ta'adil na ibnu abi hatim sai ce ga su dukkan su amintattu ne wane amintacce wane amintacce wane amintacce sai ce duk mutumin da irin waɗannan amintattu guda biyar suka amince da shi har suka karɓi karatu a wurin shi babu shakka mutumin kirki ne don haka na kyautata hadisin shi sai ya ɓamma bakin waɗancan sai suka rasa ta cewa na biyu sai hadisin sallar juma'a daga cikin ainihin hadisan sallar juma'a da hantsi to ibnu sidan wannan maganar ina son ku ɗauke ta da muhimmanci don akwai inda zan tattauna muku ita a cikin wannan matsalar a ƙarƙashin wannan babin tana da matuƙar muhimmanci insha Allah domin lokacin da muka yi sallar juma'a da hantsi nan ga hadisan sahihai fa amma sai a je a ce to ai bukhari ya ce hadisin bai inganta ba to kaga matsalar ita ce hadisan ingantattu waɗanda suka tabbata ga su babu shakka tsakanin bukhari muslim da musannam na ibnu abi shaiba da sauransu to sai su waɗannan 'yan bid'a da ke son su suka akan abin sai suka ɗauko wata magana ta wasu manyan malamai irin su bukhari akan ibnu sidan ibnu sidan ɗin nan sai ibnu hajirin ya ɗauko daga bukhari bukhari ya ce shi ainihin wannan ibnu sidan ɗin nan mutum ne mai rauni majhuli ne to muhammad nasiruddin al-albani da ya zo sai ya ce to a ƙaddara cewa shi wannan majhulul hal ne mastur sai ce na samo mishi ainihin almajirai guda hudu zuwa biyar amintattu sai ce duba cikin littafin aljarhu wa ta'dil na ibnu abi hatim sai ba da ansa akai dan haka sai ya ce wannan din ma da kuka ce hadisi ne mai rauni ya ce mu muna da jayya da ku ba ku iya karatun hadisi ba to dan zangayi da karambani sai kawai sai ga wani dan jarida wanda turanci ya zo ya karanta a nan a biyu english wani ismaila shehu wani dan cikin zariya nan kawai dan zangayi da karambani suna wani shirin su na a daidaita sahu wanda saboda ainihin jahilcin yadda suka jahilci larabci ba za su iya karanta littafin na shi kardawi din da larabci ba sai da aka fassara musu suke bin larabcin sai suna bin turancin suna faɗi da hausa su shiri suna ta dariya ka ji wai malanta da wayo da ciko to shine faran nan sai suka je sai suka ɗauko wannan matsala kwamitin majalisar malamai sun yi zama a ainihin sakkwato ga ainihin malumma sun fitar da hukunci sun ce kaza wane ai maturuk ne sai kaji sun ce a a kaji o kamar maroka to sama'ila shehu ka sani harkar karatun hadisi ba dan kamanci ba ne balle kai mustapha gangara mai karanta tatsuniya dare dubu da ɗaya wallahi hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama is dealing with a profession an gane wannan da kyau ko karka ga kaje ka karanta dan BA English dinka kaje ba professional course kai ba ba ka dauka kuma shikenan komai ma fake fake ne zuwa za a yi nazari da daddare tambayar da za mu muku da kai Sama'ila Shehu da kai Mustafan Gangara shin malaman da suka zamancan na kwamitin can me yasa ba ku ba su dama ko ku je gidajensu ko ku je masallatansu ko ku je majalisar tasu ku ɗauko takhrijin da suka yi wa hadisin da larabci ba suka yi muku ingiza mai kan turuwa wai to ai hadisin ma to bukhari ya raunana shi to ku kaddaran bukhari ya raunana shi yanzu kai sama'ila shehu malami ne kai kanka ka san ba malami bane balle a ce malamin hadisi malamin ka da kake dogaro da shi a nan cikin zaria ba malamin hadisi bane shi ma duk tatsuniya ce wurin tatsuniya daga kai hashi ina za a ce za ku iya magana a cikin abin da yake kwarewa ike bukata yaushe misalin da muka yi irin wannan jiya kenan malamin hadisi in ya zo sai ce wannan isnadin mai rauni ne kai in jahili ne daƙiƙi kasbi in ka je sai ka ce wannan ya malami ya ce hadisin mai rauni ne sai a ce ba haka ya ce ba cewa ya isnadin mai rauni ne bai ce hadisin ba akwai bambanci tsakanin isnadi mai rauni da hadisi mai rauni ta yiwu hadisi ya zama ingantacce isnadin nan mai rauni ne me yasa to hadisin ya inganta dan ya zo ta wata hanya to haka abin ya faru wannan isnadin da ka ɗauko ibnu sidan an ce ibnu sidan ɗin nan majhulul hal mastur sai malamai suka ce to ya tabbata ibnu sidan ɗin nan mutumin kirki ne da ake iya karɓan ainihin hadisi a wurin shi ka je ka karanta littafin al'ajibatun nafi'a an as'ilati lajinati masjidil jami'a ismaila shehu ko kana da shi ko za ka iya karantawa to ka je ka nema amma dai mun taɓa arawa malamin ka ya je ya yi photostat ka je ka tambaye shi ɗaya kenan na biyu ka je ka karanta littafin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqhi sunna wannan da ke gabana dinnan zaka ga ƙarin gamsasshen bayani dangane da wannan ibnu sidan din nan da kuma tabbatar da cewa mutum ne wanda ana karɓar riwaya shi babu shakka akan haka ko ka san littafin tamamul minna ko kana da shi malamin ka dai ya taɓa zuwa haɗaka na karanta mishi wata matsala a ciki ka tambaye shi zaka sha labari wannan kenan idan mai saurare na da mai kallo na ya fahimci wannan maganar sai ya san harkar nan ta ilimin hadisi harka ce wadda matuƙar ba wai ka ainihin taɓa koyanta ba ne wallahi azim na rantse da Allah babu yadda za ka iya shigarta jama'a an gane wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu ta eh an gane wannan? eh to shine sai malamin yake cewa ƙa'idar ita ce yana iya yiwuwa a karɓi riwayar irin wannan mutum in aka samu yana da taron amintattu waɗanda suka yi riwaya daga gare shi walam ya tabayyan fi hadisihi ma yunkaru alaihi kuma ba a taɓa ganowa a cikin hadisin shi ba a taɓa gano wani abu da za a yi mai inkari a kyamace shi ba sai ce wa ala hadha amalul mutaakhirina min al akan wannan ne aikin ainihin malaman da suka zo daga baya-baya din nan daga cikin manyan mahaddata kabni kasirin wal iraqi wal asqalani wa ghairihi kamar ibnu kasir da al-hafizul iraqi da al-imam ibnu hajirin da waɗansu manyan malaman ma wanzur ba'd al-amthilati fi ma ya'ati yace ka dubi wasu misalai na irin wannan abun a aikace daga shafi na 204 zuwa 207 a cikin wannan ainihin littafi na tamamul minna to mu karasa waccan maganar hadisin ibnu sidan din nan ya tabbata to kaddara cewa ko hadisin ibnu sidan bai tabbata ba wanda ya bada labarin cewa abubakar ya yi sallar juma'a da hantsi umar usman ya yi kaza misali kaddara ko da wannan bai tabbata ba shi kadai ne hujjar mu ba shi kadai ne hujjar ba muna da hadisai cikin bukhari da muslim menene yasa inda da gaske ne malaman ku ba su yadda mun zauna da su ba me yasa 'yan kwamitin nan na sokoto waɗannan malumman nan da suka taru da kallubba raunna irin na kallubba da tsoffin alƙalai wasu ko gani ba sa iya yi me yasa ba su ainihin zaunar da su malam musa lukuwa da ainihin su malam bello yabo sun karanta musu ba me yasa suka kauce da aka ce musu aje a ɗauko littattafai a zo a karanta sai suka ce a'a mun gane ta da zaune tsaye kuke so neman girma kuke neman kaza kuke neman me yasa ba su zaunar da ainihin su malam bello yabo sun karanta musu ba me yasa suka kauce suka ce wai ba su da mazhaba akwai mutumin da bai da mazhaba a duniya ba mutumin da bai da mazhaba a duniya sai dai ka ce ya ce mazhabarka ba ita ce tashi ba sai ka ce to shi wacce ce tashi in kai malami ne kake yi da wanda ba shi da aƙida irin taka yana da aƙidar shi'a ko ba khawarije ko ba mu'tazale ko wanda yake da aƙidar ɗariƙa ka zauna kai muƙabala da shi ka tattauna har ya shiryu ya fahimce ka ka samu ladan shi balle wanda ya yarda shi musulmi ne kai musulmi ne ya yarda yana bin mazhabin ahli sunna kai kana bi sai dai kai ka ce malikiya gam shi kuma ya ce ba malikiya ba kadai ya ce duka mazhabobin salaf daidai ne duk wanda aka bi in dai abin da ta kawo ya tabbata da dalili gaskiya ne dan me ba za a zauna da su a nuna masa abin da yake daidai ba sai a kama su a zalunce su don haka abin da muke muku addu'a ku waɗannan sarakunan gargajiya da waɗannan gwamnoni 'yan siyasa da kuka kama waɗannan manyan malaman musulunci kuka ɗaure su a garin sokoto saboda ainihin sharri da wulakanci da hassadar miyagun malumma ko dai allah maɗaukakin sarki ya taimake ku ya shiryar da ku ku fito da waɗannan malamai ku roƙe su su gafarta muku ko kuma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya muku wulakanci duk irin wulakancin da yake wa sarakuna da masu mulki iya abin da muke muku jama'a mu gane wannan da kyau wannan kenan to bayan wannan sai ka gane akwai irin waɗannan misalan abubuwan da dama a cikin ilimi amma saboda su sama'ila shehu yan jarida ne wannan ya saba aikin jarida dan kana shugaban jarida yan kaduna sai me ko shugaban ko kai ne larikin live larikin shine shugaban jarida kaza kaza CNN kaza kaza surutu da sharri da tsiya duk in ka kare nan wallahi alazim baka zama malamin hadisi ba sai ka je ka koya lokacin da ka je ka karanta english a matsayin shi na language ka koma kana son kai aikin jarida kawai shi kenan sai aka ce ka zama dan jarida dole sai ka je ka samu courses waɗanda za su mai da kai dan jarida domin turanci ba shine abin da ake jaridanci da shi ba kadai yare ne harshe ne to haka sanda kuka so za ku yi magana a ilimin hadisin nan sai ku je waɗanda suka sani su gaya muku ku zo ku faɗa daidai kuma me ya kai ku in ba zangayi ba shirin ku na a daidaita sahu kuna yi ku ta ɗan kamancin ku a ciki ku ta bara da zangayi da beranci a ciki me kai ku ku sako matsala ta manyan malamai waɗanda suka shirya suke magana a cikin ilimi kawai ku je saboda karambani su waɗancan da suka yi taron a sakwata da waɗannan kallabi a kansu na munafunci me yasa ba su zo sun yi jawabi ba suna wani durƙusar da kai kamar wata bakuwa amarya haka mun gane wannan da kyau ko to ku gane wannan jama'a ga misali zan yi mana kwaya ɗaya rak ya isa don na ce wannan matsalar bashi ce wallahi ku saurare mu wannan shirin da suka yi a radio najeriya na kaduna za mu bi su ɗaya bayan ɗaya muna masu sa murya su mune musu raddi wata rana a fike haka za a ji kuma wannan babu sulhu sai dai in su za su fito gidan rediyon su karyata kansu ko kuma su kawo gaskiyar abubuwan da suka kawo amma in ba haka ba babu makawa wallahi azimi sai an musu raddi insha Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko ga hadisi Uthman ya ruwaito shi yana cikin sahihul bukhari annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya karantar ya karanto qur'ani kuma ya karantar da shi ya je ya koya kuma ya zo ya koyar annabi ya ce ya fi ku alheri baki daya wannan hadisi ne sahihi 100 bisa 100 Usman ya ruwaito shi to Aliyu ma ya ruwaito irin wannan hadisin sai ya zama isnadin Aliyu hanyar da Aliyu ya ruwaito ko ita babu ba hanyar ma gaba daya an danganta ne cewa shi ma Aliyu ya ruwaito to shikenan yanzu sai ka zo ka ce wannan hadisi ne sahihi sai wani ya zo ya ce maka ai gashi wannan ainihin hadisin malamai sun ce bai da inganci sai a ce a'a kai hanyar da kake magana ita ce hanyar aliyu dan abi talib ya ruwaito cewa annabi ya ce kaza wannan ba ta da inganci ba tabbatacciya ba ce amma tun da ta tabbata ta wannan hanyar sai a bi an gane wannan da kyau ko to in ka gane wannan sai ka fita daga rudani da dama kamar yadda shi kanshi ainihin hadisin ajunu din nan shi ma ainihin haka yake hadisin ajunu haka ya faru za mu zo mu ji akwai abdullahi dan abbas ya danganta cewa annabi ya kasance yana tashi ainihin a sallah yana mai dunkula hannun shi haka aji an gane to wannan ainihin maganar ta ibnu abbasin ba ta da asali ibnu salahi da nawawi da ibnu hajirin sai suka ce wannan hadisi ne bai inganta ba haka al-imamul ghazali duk sun raunatar da wannan magana shikenan sai aka samu wani abdullahi faki shi kuma a kaduna yana dan samu yana dan kwangilar shi ta littattafai ya dan fasara littattafai da Hausa ya je ofishin ambasadan Saudiya na ainihin Abuja a dan biya shi kawai sai ya zangayi ya je wai shine zai wa Muhammad Nasiruddin Al-Albani raddi kai jama'a ana tsiwa a duniyar nan ana rashin kunya abinda Hausawa suke cewa rawar giwa kidan sai toro to yaushe za a ce biri ya kida wani irin tsulanci ne wannan jama'a mun gane wannan da kyau to yaushe wai abdullahi faki wai shi zo muhammad nasiru dinil albani raddi wai dan yana ga yana zaune kaduna inda suke da gidadanci akan ilimi kansu ya kiti wai sai ke dauka duk duniya haka ne sai je rubuta raddi da larabci ya kaset yana yada ai hadisin ajinu ai abin mamaki albani ya kawo cikin sifatu salati bai ma tabbata ba ba hadisi ne ingantacce ba ibnu salahi da nawawi da wane ne sun ce bai inganta ba sai aka samu manyan malamai tun kafin ma ni in san waɗannan manyan malamai malam sa'idu wanda ke garin gusau da malam ja'far da malam abdulwahab sai suka haɗa gwiwa malam ainihin sa'idu na garin gusau shine wannan raddi ɗaya bayan ɗaya ina nan da littafin da ya raddi ɗan ƙaramin pamphlet ƙaramin littafi da kasar ɗin da ya da hausa duk ya biye raddi ɗaya bayan ɗaya sai suka zauna da su malam ja'far da malam abdulwahab sai suka duba shine aka buga ana haɗa ana raddi ainihin gare shi wani lokaci muna tattauna da wani wakilin ainihin ambasadan saudiya da ke abuja yake cewa don allah ina da wannan raddin ya kawo don shi sun yi sun yi abdullahi fakin ya kai raddin yaki ka gani yaushe za ka yi zangayi to tun kafin wannan da muka je lacca a kaduna akan bid'a sai da na kawo maganar na ce shi muhammad nasiruddin al-albani ai ya kawo daga sahabi ibnu umar ne cewa ibnu umar ya ce annabi ya kasance yana ajinu a sallah yana dunkula hannu a cikin littafin gharibul hadith littafin gharibul hadith al-imamu abu ishaqa al-harbi shi ya rubuta shi almajirin ahmadu dan hanbali ne babban malamin fiqh ma'ana kwatankwacin yau shekarar shi dubu ɗaya da wajen ɗari biyu da rasuwa malamin da ya littafin littafin a cikin mujallada ta biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar shafi na ɗari biyar afuwan ɗari biyar da ashirin da biyar a nan ya ainihin ruwaito babu a jana ya ruwaito shi da isnadin shi to albani da wannan yi hujja albani bai yi hujja da wancan na ibnu abbas ba to daga nan ne sai muka san ashe shi wancan abdullahi ba fakai dan faki to ashe jahili ne ma batatan game da ilimin hadisi domin wannan malami ya kawo riwayar ibnu umar kai kuma ka zo kana cewa gata daga ibnu abbas bata inganta ba wannan ma abin dariya ne a wurin yan islamiyan ajin mustalahul hadisi ya abdullahi faki to wallahi abin da muke cewa duk wanda zai magana a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin wani ilimi ya san ya san abin da yake magana kuma maganan nan ya zan ba ta son zuciya ba ce duniya yau is global kamar yadda suke cewa globalization al'aulama kar ka ɗauka kana magana kana magana nan fa video na ɗauka audio na ɗauka ko a rubuta a cikin intanet ko a yaya ne ka san cewa zai je wurin wanda ya fi ka karatu da wanda yake daidai da karatunka da wanda ya fi shi karatu da kuma wanda yake da tsoron Allah da wanda bai da tsoron Allah da wanda ke son ka da wanda baya son ka da wanda yake maka adalci da wanda bai maka adalci ashe sai zan abin da zaka faɗa ka tsaya ka tabbatar kana faɗi ne akan ilimi ba wai kawai son zuciya da shirme to yanzu hadisin ajinu ya tabbata ta hanyar abdullahi dan umar da isnadi kyakkyawa al-imam abin nan az-zahabi ya hassana mutanen da ainihin suka ruwaito su al-haytham dan imran da sauransu ya ce dukkan su mutanen kirki ne haka nan ibnu hajarin a cikin ainihin muqaddima ta fathul bari don haka sai malam ya tabbatar a nan cikin littafin tamamul minna kamar yadda kaje da ishara shafi na 204 zuwa 207 cewa zai kawo misali akan wannan akan hadisin ajunu ne to ainihin sai mun zo cikin tattauna wannan matsalar akwai matsaloli da dama a ƙarƙashin wannan babin da zamu zo mu shiga wanda ya kira da alqaidatul khamisa adamu li'timadi ala tawthiq ibn hibban an gane wannan da kyau ko to in Allah maɗaukakin sarki ya so sai mun zo ainihin karatu na gaba a gobe kenan da izinin Allah za mu tattauna waɗannan matsaloli bi mashi'atillah muna masu ainihin kawo misalai to sai dai za a ga anan ba mu kawo misali daga cikin ainihin wannan littafi na Ali Hassan Ali Abdulhamid ba ba dan komai ba sai dan ainihin malamin bai tsaya ya tattauna wannan ainihin matsala ba sosai yadda ya kamata ainihin a zo a tattauna ta don haka insha Allah daga cikin abin da muka karanta a yau dinnan da kuma wanda za mu zo mu karanta a gobe a cikin wannan littafi muna fatan ya wadatar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka amma kafin nan ina da sanya ne